إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna matuƙar godiya ga Allah da ya sake ba mu daman zama a wannan halaka ta iyaye mata masu karantarwa don gabatar da karatun wannan littafi na bulugul mara wanda muna cikin kitabul jana'iz a nawa littafi da mu tashi hadisi na 482 hadisin Abu Huraira wa an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama لعن زائرات القبور أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la'ana za'iratul qubur ya la'anci mata masu yawan ziyartar kabururruka wannan hadisin imamu turmizi ya fitar da shi ibn hibban ya inganta wannan hadisi suka ce wannan hadisi ne yana da inganci tare da hadisan da suke goya masa baya waɗannan hadisai guda biyu hadisi wanda yake cewa na baya kuntu na haitu kuma an ziyartar kuburi fazbuha wanda imam muslim ya rawaito sannan turmizi ya ƙara a ruwaya safa inna tuzakkirukum al-akhirah ibn majah a hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu ya ƙara cewa wato zahidu fi duniya waɗannan hadisan guda biyu wanda na karanta a yanzu yana nuni akan cewa ziyartar kabururruka a farkon musulunci da an hana wannan an haramta zuwa ziyarar kabari wannan kuma saboda da yawa daga cikin musulmi a farkon musulunci sabin rabuwa da kafirci ne saboda haka ana jin tsoron ziyara kabururruka ta sanya su rika ratayuwa da matattu da kuma gine-ginen da ake yi a kan matattu saboda haka sai aka haramta ziyartar kabururruka a cikin wannan lokacin amma lokacin da aka samu aƙida ta kahu a cikin zukata sannan kuma sun fahimci addini sannan kuma sun san menene ma'anar ziyartar kabari sai aka shafe wannan haramcin sai aka haramci aka shahe wannan haramcin aka ce to ne yanzu ana son a rika ziyarta kaburruka don ziyarta kabari na tuna ta ma mutum lahira to shi yasa imamu nawawi da waɗanda suka yi muwafaka da shi sun ta akan cewa ana son ziyartar kaburruka ne ga maza ban da mata wannan hadisin hanyoyin da aka same su suna kai haddun tawatir ma'ana hadisi ne mutawatiri wanda wayanda suka rawaito suna da tarin yawa saboda umarni da abin da ya shafi ziyara ana hada shi ne da hikimar da a ciki shine tunatar da lahira da gudun kuma duniya kuma waɗanda su ne tushen abubuwa guda biyu wanda ake nema a musulunci mutum ya rika tuna lahira kuma ya rika gudun duniya saboda lura da wazatuwa da gudun duniya da kwaɗayin lahira shi ne babban abin da ke taimaka ma bawa ya ji tsoron Allah da ka shi duk wanda zai je ziyartar kabari bai fita daga cikin abu hudu abin da farko shi ne ya yi abin da mamata addu'a shine ya roƙa musu gafara da rahama sannan ya keɓance wanda ya ziyarta cikin makabarta da yi masa shi ma addu'a da nema mashi gafara wannan shine abu na farko wanda ake bukata ga wanda ya ziyarci makabarta abu na biyu ya roƙa ma kansa ya roƙi Allah ga kansa da kuma duk wanda yake so a wajen wannan kaburruka ko wajen wanda ya je ziyarar kabarinsa yana mai ƙudurta cewa addu'a a cikin makabarta ko kuma a wajen kabarin wani mamaciwa ne in mutum ya yi haka yana ganin cewa wannan shi yahi kuma shi yahi kusanci ga samun karfawar addu'a a cikin masallatai a wannan bid'a ce mutumin da zai je kan kabari sai yana ganin yin addu'a a wajen kabarin wanda ya je wajen ko kuma a cikin makabarta addu'a ta yi karbuwa da ka yi ta a masallaci to wannan bid'a ce kuma abin kyama ko kuma mutum ya yi addu'a na uku ko kuma mutum ya kira Allah yana mai tawassuli da daraja ko kuma haƙƙi ko kuma albarkan waɗannan mamata kamar mutum ya ce as'aluka ya rabbi a ni kaza bi jahi sahibi hadal kabari ya Allah ina roƙonka ka bani abu kaza domin darajan wannan mai kabarin au bi haƙƙi alaika ko kuma domin haƙƙin wannan mai kabarin a kanka ko kuma domin matsayin wannan mai kabarin a kanka wannan shi ma bid'a ne haramun ne domin wannan hanya ce mai kai mutum zuwa ga shirka ga Allah ko na hudu kada mutum ya kira Allah ta'ala ya zaman mana ya je wurin kabarin amma maimakon ya roƙi Allah ya nema musu gafara a sai yana kiran su masu kabururrukan ko kuma wanda ya je wajen kabarin nasa kamar ya ce ya waliyin ya waliyin Allah ko ya nabiyallahi ya annabin Allah ko ya sayyidi ya shugabana agni ne ka wadatar da ni ko kuma aiki ni ka bani kaza wannan shirka ce babba shirka ce babba ina a cikin wannan hadisin akwai tabbatar da shafe hukunce-hukunce a cikin shari'ar musulunci ana iya shaye wani hukunci a canza shi da wani ko kuma a shaye shi ma gaba daya wani tabbataccen abu da a shari'ar musulunci sannan hukunce-hukuncen Allah suna biye da hikimomi ne kowane hukunci akwai hikima akwai sirrurruka sai dai in mutum bai sani ba sannan abin da yake wajibi ga musulmi idan abin da addade ya bayyana gare shi na magana ya karbi wannan magana ya bar abin da ba daidai ba ya kamata ga mutum ya yi abin da aka ambata masa ko kuma ya yi abin da zai tunatar da shi lahira duk abin da zai farkar da mutum ya tunatar da shi lahira to ya kamata mutum ya yi ƙoƙarin aikata wannan abin saboda zuciya tana wa'azattuwa ce da wani abu koma bayan wani abu idan mutum ya kauce ma dalilai gaba ɗaya to sai kaga kuma zuciyarsa ta shiga cikin wani yanayi sannan mu sani cewa kaburruka da mutuwa waɗanda suna daga cikin al'amura na lahira don haka manzo Allah ce fa inna ha tudhakkirukum al-akhirah kaburruka da mamatattu da akwanci suna tuna muku lahira ko sannan shi wannan hadisin da makaranta yanzu hadisi ne wanda yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mata masu ziyartar kaburruka shi kuma manzo Allah ba zai yi la'anta akan wani abu sai dai abin da zo masa babban abu ne daga cikin manyan zunubai da haka suke cewa ziyartar mata kaburruka yana daga cikin manya-manyan laifuka aka ce hikimar da ta sa aka hana mata ziyartar kaburruka saboda mata na da rauni da kuma taushi laushin zuciya da rashin haƙuri da dauriya da aka ana jin tsoron ziyartar su kaburruka ya ja su su zo su rika faɗin wasu maganganu su rika aikata wasu abubuwan da za su fitar da su daga yin haƙurin da yake wajibi in ta je kan kabarin babanta ko mamanta ta rika ta mutu ta ga arkare wayo kaza da kaza abin da ya kama da wannan ko ibn qayyim a cikin alhadi yake cewa na daga cikin shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in manzo Allah ya ziyarci kabururukan sahabbansa yana ziyartar su ne domin yi musu addu'a da nema musu rahama da kuma nema musu istighfari da nema musu gafara Allah wannan ita ce ziyarar da manzo Allah ya sunanta ma al'umma sai shar'anta musu ita ya umarce su idan suka ziyarci kabururuka su ce assalamu alaikum ahlad diyar amince Allah ya tabbata gare ku ya kuma abuta waɗannan gidaje من المؤمنين والمسلمين ندد مؤمنين مسلمين وإن إن شاء الله بكم لاهقون وإن الله ياسو ذا ما حددكو نندد اللوكتي كدام نسأل الله لنا ولكم العافية من روقان معنا lafiya gare mu da mu da ku gaba ɗaya muna neman Allah ma'ana ya yaye mana ko malamai suka yi saɓani akan ziyarar kaburruka ga maza sai suka yi saɓani a wajen ziyarar mata abu hanifa ya ta akan cewa mata ma ana son su ziyarci kaburruka kamar maza ya kawo dalili da abin da ya zo a cikin umumi na ita ziyara a sa abin nan ko ki kashe waya ya sanya su cewa tun a cikin umumi da manzo Allah ya ce kuntu na aitu kuma an ziyarta kubur sai su fazuruha ku ziyarce ta kenan nan kowa ya shiga sai ya amfani da wannan yace tunda an yi umumi kenan an mata ma ba laifi suna iya ziyarta ya ce asali a cikin umarni na gaba ɗaya inda ba an samu abin da ya kassase shi ba yana abin ya sha'i maza ya sha'i mata amma jahorin malamai sun ta yi a kansu daga cikinsu akwai imam abu ne ahmad bin hanbal da imam malik da shafi'i cewa makaruhi ne mata su je umarnin da aka yi na ziyarta ya shahi maza ne banda mata saboda lamirin na maza ne ya ce fazuruha suka ce lamirin na maza ne ba mata a ciki da kuma abin da imam musulun ya rawaito daga umma atiyya ta ce nuhina an ziyaratul qubur an hane mu mu mata ziyartar kabururruka walam yu'zam alaina amma wai ba a wajabta ba a gare mu da kuma faɗar da ya ce la'anallahu za'iratul qubur ce wannan shine dalili mai nuna cewa ziyartar makabarta ga mata an karhanta shi saboda mata suna da laushin zuciya musamman ma idan sun samu kansu cikin wata musiba ko baƙin ciki ta abin da ya kama da wani وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دقى أبو سعيد الخدري الله قال مسير دايتي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائعة والمستمعة من الله صلى الله عليه وسلم يا لأنجي النائها النائها ميتاق مريا تيكوكا متوى أقول ما تندسوا سنرس كينا أن يمتوى سيئة ندسوا دا أنجي كوكا ستوى أن يمتوى to duk macen da take daga murya tana kukan mutuwa manzo Allah ya la'ance ta wal mustami'a da kuma mai nihin sauraren irin waɗannan masu kukan mutuwa wanda za ta zo ita manuwar ta damun ta ji irin wannan kukan tana saurare ita ma ta shiga cikin wannan la'anta akhrajahu abu dawuda ya fitar da wannan hadisi suka ce hadisi ne da isi وعن أم عطية رضي الله عنها دق أم عطية الله قالت يرضى قالت تشي أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يا رجع القول أغريم cewa Allah na Nuha kada mu riga daga murya don kukan mutuwa mutabaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa an umar radiyallahu anhu daga umar Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي الميت يعذب في قبره بما نيح عليه قبر ممتي أنا مشي عذاب أتكين قبر سسبو دكو كم متوى دأكي مسا متفق عليه بخاري مسلم سكر والحديث ولهما البخاري da muslim na awo kwatankwacin wannan hadisi anil mughira daga mughira bin shu'ba radiyallahu anhu amma anan malamai sun tattauna shin duk in ya zama to mamashin ka ya mutu yayi wasiya ce a mai kukan mutuwa to aka mai wannan kukan mutuwar za a mai azaba amma wanda shi bai ci shi ba bai ce a yi ba labai kama shi da laifin da yi wani sai وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن yace na halarci wata ‘yar manzon Allah da ake binnewa a lokacin da ta rasu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun inda alƙabari manzon Allah na zaune a wajen kabarin wa ra'aitu ainihi tadma'an sai na ga idanu manzon Allah biyu na kwararar da hawaye rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito shi da wannan ne malamin suka ce ba a hana zubar da hawaye ba kururuwa aka hana kururuwa aka hana amma kuka wanda ba kururuwa a ciki ba laifi wannan hadis hadisan suna nuna akan haramcin kukan mutuwa daga murya ta hanyar ana daga murya ana ambatan ɗabi'u da kyawawan ayyuka na mamaci wannan al'ada ce ta jahiliya wadda musulunci ya riga ya gama da ita ya haramta ta dalili akan haramcin wannan kukan mutuwa la'anun na'iha la'antar da aka yi mai irin wannan wadda za ta daga murya tana wannan kukan ya shiga cikin kukan mutuwa yayya ga tufafi bugon jiki da marin juna da cirar gashin kai da na hamata wannan duk yana cikin kukan mutuwa duk yana daga cikin nihaya niyaha shi yasa manzo Allah ce laysa minna man laqama al-qududa wa shaqqa al-junuba wa da'a bi da'wal jahiliya baya tare da mu wanda ya mari kumata sannan ya yage aljihu sannan kuma ya dinga da'awa ta jahiliya ya ga bane ya lalace ya ga arkane yanzu Allah ya ce duk wanda aka yi mutuwa yake wannan ba tare da mu inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka duka irin waɗannan abubuwa a kula da su amma zub da hawaye kukan da babu ɗaga murya a cikin nan babu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idanu suna zubar da hawaye zuciya na baƙin ciki rabuwa da kai amma babu abin da za mu ce sai dai abin da Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa an jabir daga jabir radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tadfinu mautakum bil layl kada ku turbuɗe matattunku da dare illa an tuttarru sai dai in bukata ta kama dole sai dai abin da su da dare amma in ba bukata ta kama ba larura to ba a san binne mamaci da dare sai dai an ga cewa kayan awaye garin tun da babu wurin da za a sanya shi mai sanyi gawar na iya lalacewa to a wannan lokacin ana iya abin ne shi da dare أخرجه ابن ماجه يفتر دوانا حديث وأصله في مسلم أصل حديث يلا cikin مسلم لكن قال سيد ياتي جذر يا تاوتر أن يقبر الرجل بالليل أما متن قبري da dare hatta yusalla alaihi sai an masa sallah amma ka kauye ko mun gada in mutum musu sai an kai shi to in ba larura ba a so haka wannan kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh